أمة يدعون إلى الخير ويامرون ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع نهجه ووالاه بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله يقوى babu da ya cancanci mu illa mu gode Allah madaukakin sarki wanda ya yi mu ba tare da mun gabatar masa da komai ba ya yi mu yan adam shi ma ba mu ba shi komai ba ya zo ya yi mu musulmai shi ma ba tare da mun gabatar da komai ba ya sanya ya ba mu imani da yadda da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da imani da ƙur'ani da annabawa da ranar tashin alkiyama shi ma ba tare da mun gabatar da komai ba to mu gode masa bisa wannan ni'ima kuma mu gode masa bisa ni'ima ya nuna mana watan azumin nan lafiya kuma gashi mun soma shi lafiya har Allah ya nuna mana yau muna cikin na goma sha uku alhamdulillah mun kwana jiya a cikin suratul al imran mun kwana jiya a cikin suratul al imran inda ubangiji yake tuna mana kuma ya umarce mu cewa ya ayyuhal ladzina amanu ittaqullaha taqatihi ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا قوة أنك إيماني لله لما ظننت درانا كان القيامة to ku ji tsoron Allah ba matakan tsoronsa kuma kan ku mutu sai kuna musulmai kar ɗaya daga cikin mu ya yi daren da ta fita sai yana musulmi in ji ubangiji kuma ya umarce mu da cewa wa tasimu bi hablillahi jami'an mu yi riko ga baki daya da igiyan ubangiji wala tafarraqu kar mu rasaba a jiya mu yi bayani a gurguje akan wannan aya inda ubangiji yake ce mana mu yi riko da littafinsa da sunnan annabi kar mu rasaba in mun rarraba to kaba kar mu saba a cikin mazahib ba kar a samu sabani a cikin mazahib ba a annabawansa dubu ɗari da dubu ashirin da hudu na duk annabawansa ne shi ya aiko su littattafai da shi ya saukar musu su addaura su injila annabi musa da annabi isa duk annabawansa ne ba wani allah a cikin su kuma ba wani dan allah to da sauran mu'taqadat da islam wanda aka san su yace mu yi imani duk da waɗannan a jiya mu yi bayani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ummarsa za ta rabu saba'in da uku saba'in da biyu suna cikin wuta sai ɗaya sabon suka ce wacce ce ɗayan nan da za ta shiga da ne ce abu wacce take kan abin da ni nake kai da sahabbai na mun yi bayani da dama akwai malamai sun yi magana a kan kira na musulunci na wanda suka rarraba da yawa na hawari da na mutazila da na shi'a da wayanda suke wulatu shi'a wanda suka yi isar da kawo cikin a shi'a nasu duk waɗannan suna cikin firak wanda aka ce abdallah wanda za su suka bata kuma suka bata haka har yanzu kuma firka wanda suke da alkafiriyin masu kafar da musulmai su ma suna cikin firka zala wanda duk musulmi da suka gani sai suke kafiri ne shi in dai ba wanda yake cikin abin da su yake ba sauran musulmai duk kafirai to wannan firka ita ma zala ce batacciya ce tana cikin firka zala in mutum ya san cikakken bayani akan waɗannan firakoki wanda malamai suka yi bayanin cewa suna cikin firka zalla kamar sabiyawa da gurabiya da shaidaniya da sauran suna nan da yawa da je duba littafi da ake ce da shi alfarko bai na firak na sheikh abdulkafir al-baghdadi ko kuma a tafkiru da falsafi da ake الإسلامي نا عبد الحليم محمود شغل أزهر نجا زي كده سفرام عند أكار ربا نايو بياني جيا cewa mazhabin nan da fito gaba daya firka ɗaya ne mazhabin uluma wani malaman hadisi duka firka ɗaya ne duk suna cikin ahalin sunna da jama'a mazhabin qur'a makaranta alkur'anin nan duk suna cikin ahalus sunna da jama'a turuqus sufiya gaba ɗaya su firka ɗaya ne suna cikin ahalus sunna da jama'a ka je ka duba wayannan da suka fi za ka samu bayani a ciki yadda aka yi bayani waɗannan duka ubangiji yake mu yi riko gaba ɗaya mu da igiyarsa guda ɗaya shi ne qur'ani kuma mu yi riko da sunna annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam in ka yi riko da kowanne koyarwa na kowanne sahabi daga cikin sabon manzo Allah to kana kan shirya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ashabi kan nujum bi ayyihim ittadaitu ittadaitu da kowanne kuka yi koyi daga cikin sahabbai na to kun samu shirya kowanne abu da kaga sahabi yayi koyi ya aiki da shi kai aiki da shi to kana kan hanya kana kan tafarki sabon manzala sallallahu alaihi wasallam suka ce muna zaune wata ran sai annabi yayi mana layi haka yayi zane ni kake a gaban sa yace to wannan shine tafarkin da nake kira zuwa gare shi kuma sai yayi layu ka da ku a hannun dama na wannan hanyar da hakunsa yace to wa'annan su ne hanyoyin da ubangiji ya hana a bi su karkabe su balle ka mata ubangiji ya yi mana wasiki ya ce mu yi riko da igiyar Allah da baki daya mutum da ni'imominsa a gare mu yayin da muke makiya ya haɗa zuciyoyin mu muka zama abu ɗaya da musulunci to wa kuntum kuka kasance ala shafa hukuratin a bisa gaba na rami na wuta ba a tsada kuma ya tsirar da kumin hada gare ta kazalika yubayyin Allah lakum sai ubangiji ya zo yake mana a nan kowa ne zai tashi da amru bil ma'rufi da nahyi anil munkar ba saboda shi amru bil ma'rufi horo da kyakkyawan aiki da hali da kyakkyawan aiki yana da sharadi a cikin sharadin sa ilimi sai kana da ilimi za ka umarci mutum da kyakkyawan aiki kuma za ka umarci mutum za ka hana mutum da mummunan aiki karka je garin koransa da kyakkyawan aiki ka umarce shi da mummunan aiki karka je garin umartarsa da hanarsa da mummunan aiki kuma ka hana shi kyakkyawan aiki misali yanzu abubuwan da yake aukuwa da yawa mutane za su ce a su suna umarni ne suna da'awa ne suna kira amma in sun tashi me za su yi sai su hana ka alheri misali kamar wanda zai ce misali in ka je karka durkusa ka gaida babanka karka durkusa wai in ka durkusa ka gaida babanka ka yi masa misali a ina ne aka faɗi wannan a cikin qur'ani ko hadisi babu shi idan mutum ya zo ya maka karka durkusa wa babanka ka ce ka kage ka maka hadisi inda annabi yake karka durkusa a gaida babanka kaga an ya ce da umurta da kyakkyawan aiki ya yi umarni ya rubuta mummuna aiki dan ya umarce ka da yin ladabi ladabi ga baban ka tsaya a kan baban ka ya ranta ka dan bayan hali baban da ka ce wannan yaron ya rena ni yana wulakanta ni shi ke da duk lamarin da wanda ke ba sai ya maka kuma addu'a ba sai ya tsaya ya maka a kai wannan ban yaji wannan ɓacin ransa kawai shi ke nan labarin da ya zo shi ya sa waɗansu abubuwa sai ka san don durƙusawa gaban malami gaban iyaye ba laifi ba don ana fata ka je ka duba a cikin buhari ma za ka samu inda sayi na kuma bi muhammad radiyallahu anhu ya durƙusa ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam hakuri annabi sallallahu alaihi wasallam ana ce masa tambayoyi ana masa tambayoyi har da ba shi ya tashi ya tsaya tambaye shi an shine annabi shine ibnu abdul muttalib ba ko kwanto sai na umar ya tashi ya turkusa ya ba wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuri a wannan shi kansa imam buhari ya kawo shi babu man baraka babin hukuncin wanda ya rubuta gaban malaminsa to ko gaban iyayensa duk ɗaya ne ka ga ma'ana ya kawo shi cewa ya halitta ka rubuta gaban malaminka shi ya kawo wannan hadisin na sayyidina Umar ya aje shi a babin cewa babin ya halitta gaban wanda ya rubuta ya kai ya ba malamin kafin ne ko ya ba shi wani abu ne ko ya gani babu ne haka kuma mahaifinka ubangiji yana cewa wahfid lahuma janaha zulli wahfid lahuma janaha zulli menene janaha zulli nan aka ce malamai sun ce janaha zulli ka abadunka ka so kuyar da ka abadunka nan gaban iyayenka ma'ana ka durkusa ka so kuyar da kanka gaban iyayenka sannan ka gaishe su sannan ko kuma ka ba su sako ko kuma ka karbi sako ko ka saurare su ubangiji yana hana mu mu daga muryar mu a gaban su ko mu yi jayayya da su to balle ka ce ka buka sa ka ba ka ba ba ka wani kan ka to wannan wannan wani irin addini ne da yake koyawa ya'yan sarrafin ladabi ga iyaye babu to shi ya sa aka ce wajen amru bil ma'ruf ya zama yana da ilimi ka san dukkan jami'in ilimi ne kar kawai ka je ka ce dan Allah ya ce ba za a yi wa wani sujada ba sai shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da zai umurci wani ya yi wa wani sujada da ya umurci mace ta yi wa mijinta sujada saboda haka ba wanda zai yi da lokacin da sahabbai suka nemi izini suka ce a sallallahu ka ba mu izini mu yi maka sujada ya ce a ba zan umarce ku ku mun sujada ba amma da zan umarci wani da yi wa wani sujada da na umarci da na umarci mace mace ta yi wa mijinta sujada to ai kai kuma ka zo ka ce mace ta tsaya kan mijinta kace masa kace masa ladabi ka ta tsaya ta tsaya a gefe ta gaishe sujada ta ba tarihin sujada a shari'a abinda ake cewa sujada a shari'a shine ka ajiye goshinka tafunan hannunka guda biyu da gwiwoyinka da kayan yatsunka a ƙasa wannan shine sujada in a sallah ba haka ka yi ba kuma kana da lafiyar ka ba wani da zuwa bai hana ka ba ka yaka ba ka ga ba ka yi sujada ba za a yi ibada ka kai sujada a sallah lafiyar ka kalau bayan ka baya ciwo kafan ka baya ciwo kuma ka baya ciwo sai ka zo ka tsaya kai haka ai ba kai sujada ba sunan ka ilmi na yi kasuwan biya amma ba kai sujada ba za a karɓa a wajen ka ba Allah ba zai karɓa a wajen ka ba sai dai kana da tsarka saboda haka ba a itibarin mace ta durƙusa ta ba wa mijinta abinci ko ta durƙusa ta ba wa mijinta ruwa yin sujada gare shi wannan kuskure ne na fahimta ya saba wa fahimtar malamai wanda aka sani tun da suna koyarwa musamman na malaman maza imam malik saboda haka duk wanda yake da wannan fahimta yana da kuskuren fahimta ne kuma karkataccen fahimta ne so shi yasa al'amru bi ma'ruf sunan ubangiji an yi wanda kun minkum ummatu bai ci duka ba ba wai kowa ne zai tashi dan yanzu zamani ne abu da ya kai zamani mutum kawai bai da karatu bai da komai in ya ganka da canji sai ce kai kai kai kai mushriki ne mushriki ne in ka tambaye shi kai mushriki sai ce wai annabi bai rike canji shi ke nan da annabi bai rike canji ba ka rike canji ka zama mishi to wannan duka shi ya sa da'awa yana buƙatar ilimi ko kuma ka tsaya a daidai abin da ka sani na daga ilimi kar ka wuce abin da ba ka sani ka tsaya daidai ilimin ka ko tambaya aka yi maka ko kuma ka ga abu ne mutum yana yi baka san shi baka yi shiru in dai baka san hukuncinsa ba a shari'a kar ka wuce ka ce wannan abun ba shi da kyau ko kuma haramun ne dan kar ka je ka haramta abin da Allah bai haramta ba kuma kar ka je ka haramta abin da Allah ya hana ya haramta ya haramta to wannan ya sa dole ka tsaya a daidai ilimin ka lokacin da zaka yi amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar kuma da biyu da malamai suka ce saboda ba zai duka kawai a zama malamai a zama masu wa'azi ba in duk an zama masu wa'azi wa zai zama manomi in duk an zama manoma wa zai zama mai kiwo don dole kowane fanni ana buƙatar mutumin da zai yi shi in yau duk ƙasar nan ba masu kiwo sai mun sha wahala don kowa sai ya yi kiwo in duk ƙasar nan yau ba masu noma duk sai mun je mun yi noma duk wata sana'a da kake gani akwai buƙatar ta akwai buƙatar su yi ta shi yasa ubangiji ya kawo masu yin shi ya sa shi kansa wa'azi ba kowa ne zai duk a kuma a je a kowa ya zama mai wa'azi ana bukatar wasu ne daga cikin mutane daga cikin al'umma su zama masu wa'azi in kuma za su zama masu wa'azi su zama suna da ilimi a kan abin da suke so su yi wa'azi a kai kar su je suna wa'azi a kan abin da su sani ubangiji ya ce أولئك وإن كانت ثم أمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر لهم المفلحون سوني ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فأنا تاشع القيامة Allah zai tada wasu bayi nashi a kan wani mimbari na haske waɗanda su ba annabawa ba ne su waɗannan bayin kuma ba shafirai ba ne amma annabawa da shahada da shahidai kansu suna marmarin a ce da su ma suna tare da su aka ce su ne masu amru bil ma'ruf dinnan wannan hayi al munkar saboda tsayawa wajen koya wa mutane shanin addini da wayar su da kai akan shanin addini da fadakar da su akan shanin addini yace saboda akwai zamani da zai zo wani abu ba a musulunci zancen sallah azumi zakka haji da sauransu wannan ba a magana daman bai san su ba zancen halal da haram bai san su ba ce kuma za ka samu a lokacin zuciyoyi duwa fitar su suke ma'ana ba a ciki suke da imani ba babu imani a cikin zuciyoyi a cikin zuciyoyi babu imani ɗan cikin zuciyoyi ne amma masallatai ko suna cika da mutane amma zuciyoyi duka ɗan ba imani annabi sallallahu alaihi wasallam yake a wannan zamani yake gaya wa sahabbai ce ku zuciyoyin ku a cike suke masallatan ku ko ba su cika ba amma wancan zamani da zai zo zai zama masallatai ne a cike amma zuciyoyi ɗan ciki mutane za ka ga su cika wajen sallah amma kowa ya sa zuciyarsa babu imani babu tausayi babu tsoron Allah ba abin da yake so sai abin ya ce a wannan zamanin malaman su za su zama masu kwaɗayi makaranta ƙur'anin su kuma za su zama masu riya sannan sarakunan za su zama masu girman kai masu kuɗin su za su zama marwata haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa halayen ɗabi'u mutane na ƙarshen zamani wanda suke buƙata a yi musu amru bil ma'ruf shi yasa wato masu amru bil ma'ruf sun sun tashi za su tashi a mimbari saboda gyara wayannan dukiyoyi da dawo su kan hanyar ubangiji yake gaya mana a nan yace wala tukumu kar ku zama kallazina tafarraqu kamar waɗannan da suka barrawa su ne yanzu saboda ne saboda gaba a junansu da kiyayya na ƙabilanci za ka samu mutane yanzu ko kuma gari ko anguwa duk musulmai ne kuma duk mazhabar su ɗaya amma saboda ƙabilansu daban wannan ƙabila daban wannan ƙabila daban suka ga sun tare sun ɗauki jirmi da tabariya suna fasa kan junansu sun ɗauki bidiyoyi suna haɗin junansu sun ɗauki kafofofi suna fukar junansu kaga wa'annan sun rarraba ne bayan musulunci ya zo musu bayan suna da ilimi sun san Allah ya haramta wannan abu rarraba saboda siyasa rarraba saboda kabilanci rarraba saboda jinsin gari garin mu daban wannan garin su daban wannan ba nan garin mu wannan ɗan garin mu saboda haka a tashi ana kashe juna ubangiji ya hana wannan saboda me musulmi dan uwan musulmi ne musulmi dan uwan musulmi la yazlimu baya cutar wala yarfiku baya wulakanta shi wala yadruku ila man yadrimu ko ba zai bari zuwa wanda zai cuce shi ba musulmi baya cutar musulmi ko da ko wannan mutumin china ne wannan mutumin najeriya ne in dai musulmi ne ko uwar su sai uwar su ɗaya balle ma dan an ce wannan mutumin ah, kudu ne wannan mutumin arewa ne ko kuma wannan yamuri ne wannan bahaushe ne ko wannan bincika ne wannan banana ne wannan babarbare ne wannan bafulata ne in dai musulmi ne duka suna shaidawa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah to sun zama ɗan uwan juna jinin ɗayansu ya haramta a kan wani duk wanda ya kai yana cewa a shaɗu Allah ila illallah wa anna Muhammadar Rasul ko ba ka taɓa gani shi ya yi sallah ba jinin sa ya haramta a gare ka ka kashe shi. ya haramta a gare ka ka sa wuka ka kashe shi ko ka sa mutuka ka harbe shi ko ka kwace dukiyarsa ko ka kwace iyalinsa ko ka ba shi tsoro wannan haramun ne ga musulmi ya yi wa musulmi ɗan uwansa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa umirtu an uqatila an-nasa an umurce ni da in yaki mutane hatta yashhadu Allah ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqi islam duk wanda yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah to ya tsira da jininsa da dukiyarsa sai dai da hakkin musulunci menene hakkin musulunci kamar in yayi zina a yi masa hukunci in yayi sata a yi masa hukunci da wa'annan sauran amma mutuna iskan usama dan zai da iskan kuma Khalid bin Walid wannan kisoshi guda biyu muhimmai ne sayyidina Khalid bin Walid ya tafi jihadi fi sabilillah ya samu wani wani mushriki wanda ba musulmi ba ya daga takobi zai sare shi wannan mushriki ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasul amma duk da haka yake shi shi ma usama da aka dawo aka ba wa annabi sallallahu alaihi wa sallam labarin cewa ga shi wani ya samu wani mushriki zai dace mushrikin nan yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah amma duk da haka yake shi manzo Allah ne yake masa yace ya fadi a kisan usama kuma yace ya usama أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله شين يزكى كشيء بايات لا إله إلا الله فما لك لا إله إلا الله يوم القيامة يا باقي لا إله إلا الله يوم القيامة إن كانوا تشي يا أبيدي gashi ka ce duk wanda ya faɗe ya amintu da jininsa a duniya ya amintu da dukiyarsa a duniya gashi bawon kawani ya faɗe ni amma bawan kawani ya kashe shi ya za ka yi sai hali ne su kai bai faɗa ba sai zo tsoron mutuwa ne ya ga mutuwa ne sannan ya faɗa ya ce ka tsaga zuciyarsa ne ka ga haka haka maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi hali saboda haka musulmi ubangiji shi yasa anan ne ce mana karin mu rarraba zuwa firka firka kowane shashin mai yana cewa a a suwa ne kafiri suwa ne kungiyar suwa ne kafirai kungiyar suwa ne yan biya kungiyar suwa ne kaza ne murarraba ke ɗan yanzu ya shiga tsakanin mu kuma a zo ana faɗa tsakanin musulmi muna kashe junan mu ubangiji ya ce kar mu zama kamar waɗannan da suka rarraba saboda gaba wa talabu suka sassaƙa min ba'di ma ja'a min bayyana bayan gaskiya ta zo musu bayan wa'azi ya zo musu duk da haka suka rawa ubangiji ya ce wa ulaika lahum al'azabun azim wa'inda suke yin haka to wannan azaba mai girma ta tabbata gare su a ranar tashin kiyama Allah zai musu azaba shi lamarin musulunci yana da sauki bare da idan mutum ya ce shi musulmi ne ko ba ka san shi ba ya zo ya ce maka shi musulmi ne ba ka da inda ne ka ce masa shi ba musulmi ba ne na ka shi ne ka kula da shi don lokacin sallah ya zo zai shiga masallaci ne ya sallah in lokacin masallaci sallah ya ya zo ya shiga masallaci ya sallah da musulmi to ya tabbatar maka shi musulmi ba ka da iko ka ce bayan ya yi sallah shi ba musulmi ba ne ka ce za ka yi masa hukunci ko za ka kashe shi ko za ka yi masa wani abu ubangiji biyu ya kana wannan ya ce mu zama abu ɗaya duk wanda yake musulunci wanda yake ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah to shikenan ya zama musulmi ya yi sallah ya tabbatar da musulunci idan bai sallah ba sarki zai kira shi da bai shi bai sa ba kai sallah ba in ya ce a ban san lokacin sallah ya yi bane ta ce to lokacin sallah ya je ka kai sallah iyaka ke sai ya je ya sallah in kuma ya ce a ni ban yanzu sallah wajiba ba ce ko ya fita daga musulunci shi ma sai a nemi ya dawo musulunci za a ba shi awa ashirin da hudu ana kiran shi ya dawo musulunci in ya dawo musulunci in bai dawo sannan a yi masa hukunci na ridda annabi kamar yadda na faɗa a hadisi jiya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man salla salatan man akala zabihatana wa salla salatana wa taqbala qiblatana fadhalika muslimu alladhi lahu muslimatu llahi wa rasulihi duk wanda ya salla irin ta ya kace al-qibla kuma ya yi ya kawo wannan shine musulmin da yake da ziman Allah da manzansa duk wanda zaka ga ya kalli al-qibla ya yi sarkan bara ya yi sallah musulmi ne Allah bai sa ka ka kera da ka tsara zuciyar ka ka gani da gaske yake ko ba da gaske ba wannan ba aikin ka bane aiki ne na Allah aikin aikin mu shine mutum ya shigo masallaci ya sallah da mutum musulmi ne in a lokacin ya faɗi ya mutu to za mu yi masa janaza za mu yi masa sallah da musulmai mu binne shi amma irin waɗannan abubuwa da yake faruwa yanzu shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake hana mu muna kafarta junanmu muna fitar da junanmu daga musulunci muna kashe junanmu duk wannan qur'ani shi ya hana mu ubangiji ya ce waɗannan azaba mai tsanani ta tabbata gare ni a wace rana za a yi azaba ubangiji ya ce yau matabiyar wujuhu rana ne da safuna suke yin haske wata suwatu wujuhu safuna kuma suke yin duhu saboda mai saboda aikin su ubangiji ya ce shi ne ranar tashin alkiyama فأما الذين اسودت وجوههم أما كانوا إنسان تفسا فمسوا سكيبوه سوني كافرين منافقين لوانت سكا سكا مسلمتي أكفرتم za a ce ga za a faɗa gare su a ranar tashi alkiyama mala'iku za su ce da su shin yanzu ko kawo ce ma da imani ku bayan imanin tun adamin zabi alastu bi rabbikum da kuka ce kun imani da Allah yanzu kuma da annaba suka zo muku kuka kafirce to saboda haka kusa a kanku za su yi duhu a rawar ranar tashin kiyama ubangiji ya ce to fa zuqul azab ku dandani azaba bima kuntum takfurun saboda abin da kuka kasance kuna kafircewa kafirai da munafukai cikin tawoyi kafin kafin kuwa duhu saboda a ranar lahira abin da yake cikin zuciyarsu na shi ne zai fito a fuskar fuskar sai yanzu musulmai su kuma sun kunshe imani da son annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin zuciyoyin saboda haka kuma imani da son maza Allah haske ne saboda haka wannan haske shi zai fito a fukakan su ranar tashin kiyama sai fukakan su yi haske saboda haske musulunci ubangiji ya ce wa an ballar ni na fiye da kudu amma waɗannan da fukakan su suka yi haske wa umar mu'minuna su ne mu'minai fa fi rahmatillah su kuma za su shiga aljanna suna cikin aljanna ta ubangiji kun fiya bayan su suna masu dawwama a cikin aljannan nan ba za su fita a cikin ta ba har abada su zo yace tilka wancan ka ayoyi da muka karanta nan ayatu da ayoyi ubangiji ne na tuluha alayka ke karanta da gare ka kai annabi Muhammad بالحق تزكيا وما الله يريد ظلما وبني سبايا من ذلك للعالمين كبايا كمقوى
وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون
To, Ubangiji ya ce, Matin samawa ne abin da yake cikin sammai bakwai, wa matin arzi da abin da yake cikin kasai bakwai da baki daya, walillahi na Ubangiji ne mulka, ijanar shi ke samar da su wa mulkar shi ke mallakar su wa abidan kuma bayan da shi yake zai yi yadda yake so. وإلى الله ترجع الأمور إذ هو أبيك أتي من الأمر بباقي ديارا كاشف القيامة ويجازيكم يساكم كم كلا يساكا وقوى لما فعل لأبن يعيك أراد الظاهرة تؤمن لك أيكك الله زي ساكا مكدش ba za a ɗauki aikin malam usman a ji a ba wa malam umar ba za a ɗauki na malam ali a ji a ba wa malam umar kowa aikinsa da ya yi shi ne za a ba shi in ka aikata alheri za ka ga alheri in ka aikata sharri sharrin nan za ka gani sai dai in ka tuba Allah ya gafarta maka kafin mutuwa to wannan kuma Allah zai saka maka da abin da ya ga shi ne ya fi dacewa da kai. Ubangiji yake gaya mana ko al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuntum kun kasance ku ya ummata Muhammad ya al'umma al'umma annabi Muhammad fi idnillahi Allah wa fi dawil mahmud a cikin kuma dawil mahmud wa min kuma musulmani da kuma al'ummai wanda suka riganye su suka gabata hayo ummatin ku ne biyayyun al'umma ukhrijat da aka bayyana ta lillahi ga kayan adam ba wata al'umma da ta kai al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce wannan khasatan sahaba ana nufin sahabbai aka zo aka ce afatan ne ga al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake musulmi ne ya shiga cikin wannan hairiya ba ana samun hairiyar nan kai kana balarabe ba ne ko kana bakurai ba ne a sai kana musulmi ne kai ta inda aka fahimci kuwa haka kuwa ta inda aka fahimci haka ta inda abu abu lahabin gashi dan uwan abdullahi ne baban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma baya cikin wannan al'umma ta manzo Allah yayin da Salman al-Farisi Farisi ne gashi kuma yana cikin wannan al'umma Suhaibul Rumi mutumin Rum ne yana cikin wannan al'umma Bilal al-Habashi mutumin Habasha ne yana cikin wannan al'umma sannan kuma idan kai ba haushe ne ko ba kula da ni ne amma ba musulmi ba baka cikin al'ummar manzo Allah dan kana ba haushe kawai ko ba kula da ni ba zai saka kana cikin al'ummar manzo Allah haka nan dan kana ba barbare kawai amma baka cikin musulunci baka cikin al'ummar manzo Allah dan kana arab kuwa ko kana abin nan baka cikin wannan al'umma dan kana iyamai ko kana banana ko kana wula ko kana matakan ko kana gwaza ko kana wani kabila amma kana musulmi kana ibada kana rike da addininka to to kana cikin haira ummatin din nan da ubangiji ya faɗa ka shiga ciki kana cikin al'umman manzo Allah wannan hayayya ta wanda ya yi musulunci ne ta wanda kuma yake umarni da alheri da me kuka samu wannan fifiko ta amuruna bil ma'rufi saboda kuna horo da kyakkyawan aiki wa tanhauna 'anil munkar kuna hani da mummunan aiki a nan a baya ko mun ce umarni ka zama mai wa'azi wanda yana buƙatar ilimi amma akwai waɗansu abubuwa da za su iya koron mutum da shi wanda ilimin ka ya kai kuma ka sani kuma ka san yana da kyau ko kuma ka san ba da kyau misali ka zo wucewa gaban masallaci sai ka samu wani yaro yana zagin wani tsoho wanda ya kai kakansa to ka san abin da yaron nan yake yi ba kyau sai ka wuce abin ka kai shiru ka kare shi ka yi daidai ba ka yi daidai ba amma in ka tsaya ka hada shi ka ce masa kar ya yi wannan ai ya kai kakansa ko kuma ya kai babansa ko kuma ya kai yayansa kar ya zage shi to ka ga kayan aiki mai kyau kuma ka sa wannan yaron a turba mai daidaiciya to haka in ka ga 'yan mata ko kuma mata abin da yake damun mu a yanzu kenan a da a Najeriya ma ba wai a musulmai ba har waɗanda ba musulmai ba in Najeriya ne musamman nan arewa yaro ƙarami ɗan kowa ne in ya gan shi yana laifi zai yi masa faɗa zai masa hukunci in baban ya zo sai ya yi wa wannan mutumin godiya cewa ya yi wannan ya sa yaronsa a hanya ya gode ya gode ya yi masa kuma addu'a ya saka mai kuma sai wa yaron fada amma yanzu abun ne ya baki idan kai wa ɗan mutum fada sai je gaya wa ɗansa sai da shi da babansa da mamansa sai kuwa ta ɗaura gyale ba ma ta yi lullubi ba sai ta ɗaura abubuwan da ta fito tun daga gida tana zage-zage hatta zo wajen a cikin mutane da yawa ga shi da tije maza suna zaune ba za ta ji kunya ba tana tura ashar waye ko kan matasa wannan shi ya ɓata zamani kuma ya ɓata yaran zamani amma duk da haka ba hujja ba ne mutane da ya yi wa yara kada in sun ga suna yin kuskure dan abin da ya kai mu ga halin da muke ciki yanzu yaro ne yana yin kuskure ba wanda yake masa fada yana ashar yadda ya ga dama ya doki wanda ya ga dama ya zaki wanda ya ga dama ya abin da ya ga dama ya je ya gama firamare kaga shi asalin sa wayannan abubuwan duk ba marasa kyau bane ya gama firamare sai ya je shi da sakance ya ci gaba da wannan a makaranta malamin sa bai isa ya hukunta shi ba saboda yana tsoron babansa zai kai shi kotu zai ce ya dokan masa naku kuma ya masa abin to wannan zamani sai ya ɓaci har yaro ya gama ya je university ya gama ya je ya kama aikin gwamnati to ku gaya mini ta yadda abubuwa za su tafi daidai yaron da bai samu tarbiyya ba tun yana karami ya zo ya zama shine inspector na education shine ya zama commissioner shine ya zama director shine ya zama lauya shine ya zama abin nan alƙali shi ne ya zama har ya je ya zama abin da ya zama a duniya duka to ta yaya duniya za ta yi kyau sai dole an dawo kamar yadda kuma ubangiji ya gaya mana nan ta amuna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar kamar yadda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa dhalika adhabu to wannan ta haka ne kasanmu da al'ummarmu za su yi amma idan muna ganin abubuwa ba ma gyara kuma ba ma za su hanyar da nan mace sun gyara su za su zama yin umarni da mu mun zama biyayyen al'umma ne saboda muna hana ba wai ka zama azzali kana sukan 'ya'yan ka fitar musu jini ko da sunan za ka gyara su ba a'a amma ka hana in kaga suna yin abu mara kyau ka ringa hanawa ka ringa tsawatarwa ɗana kowa ne wa tu'minuna billah kuna imani da Allah walau amana ahlul kitabi da yahudawa da nasara sun imani da Allah lakana khairul lahum da ya zama shine mafi alheri gare su minhum akwai daga cikin su su yahudawa da nasara mu'minun akwai mutane mu'minai ka abdullahi bin salam sahabin manzo Allah akwai mutanen kirki a cikin su wanda jashi da najashi sarkin habasha wa aktsaruhum yawancin su kuma fasiqun masu fita ne daga addini masu bin son zuciyarsu za mu tsaya nan mu amsa tambayoyi kuma insha Allah mu ci gaba gobe da iko Allah Allah ya taimake mu Mai tambayar nan ne ban san me yasa ya tambayar nan ba amma dai mu ba mu san ba mu ji Allah ya ce zai canja mu aiki saboda haka mu dai muna nan akan wannan aikin da Allah ya ba su ba mu san wani aiki daban ba a lahira sai dai mun je kuma lahiran za mu gani da ni da shi mai tambayar da mun ga mun je dan akwai wani canjin za mu gani a ciki
mai tambaya ne game yana cewa mutumin da yake gada da da yawa al'adun yana azumi sai ya haɗe shi azumi shi ya kai wani
yawo tara shi a haɗe ba ku doke ne a lokacin azumi saboda yawo bayan da za ka yi karatu da shi a bakinka ka haɗe shi ba laifi ba ne amma ka tara shi sannan ka haɗe ba ku doke ma'ajina ne suka ce bai halitta ka haɗe ba saboda ita dole sai ka yi kakinka sannan za ka haɗe saboda haka in kai kakinka to ba in ka haɗe wa su sa da wani azumin ka ya ɓaci wasu kuma suna gani ita ma ba kudu ne na
mai tambaya ne game yana cewa mutumin ya duba da aikata zai shi za a tambaye shi a lafiya
idan har mutum ya tuba daga laifi kuma bai sake ba har ya mutu Allah ba zai tambaye shi akan wannan zunubi ba bayan ya yafe masa Allah baya tambayar ka akan laifin da ya yafe maka sai kan laifin da bai yafe maka ba shine zai tambaye ka kuma idan har ka tuba kafin mutuwa Allah ya yi alƙawarin zai yafe maka muddin dai wannan laifin bai rataya da haƙƙi biyu ba me haƙƙi biyu shine haƙƙin baya bawa da haƙƙin ubangiji misali kai zina da matar mutum to kaga akwai haƙƙin mijin akwai kuma haƙƙin Allah to idan ka tuba Allah zai yafe maka nashi sannan haƙƙin shi mijin kuma sai shi ya yafe maka to wannan shine to idan shi mijin bai yafe maka ba wannan sai kun je lahira kun yi shari'a ci ko kuma kai sata dukiyar mutum ko kuma irin waɗannan wanda suka rataya da haƙƙin bawa da haƙƙin ubangiji to Allah zai yafi ma amma wanda haƙƙin Allah ne tsagoro to idan ka tuba Allah zai yafe maka shi kuma in ya yafe maka shi ba zai tafi ka bara nan lahira na
mai tambaya ne game yana cewa kamar yadda aka yi bayani mutum zai ci abinci in bai yi bismillah ba suna ci da shi a lokacin da yake azumi sai ya manta bai yi bismillah ba shi suke buɗe baki da shi na
to annabi ne da yake in kana cin abinci ba ka yi bismillah ba za ka ci tare da shaitan annabin ne kuma ya gaya mana cewa a watan azumi kuma ana ɗaure shaitanu ba sa nan kenan saboda haka dan ka manta a watan azumi ba ka yi bismillah ba za mu kaddara ka ci abinci ko ka yi buɗe baki tunda shaitan baya nan to ya za ka ci da shi suna ɗaure ba sa nan kenan ko wannan falala ne na watan azumi banda watan azumi duk sanda za ka ci abinci ba ka yi bismillah ba to da shaidan kuke ci sai dai in ka tuna a tsakiyar cin kai bismillah kamar yadda annabi ya ce to shi shaidan sai ya amai abin da ya ci din ma kuma ya tashi ba
ya tambaya da bayanin cewa me ya hukunci mutumin da ya yi yin ibnani ko zina alhaji yana alhaji
ma'ana mutum da ya fitar da mani da hannunsa da ganga ko kuma ya yi zina a watan azumi da rana to wannan duka azuminsu ya ɓaci kuma akwai kafara a kansu bayan laifinsu na zina din bayan laifinsu shi na zina azuminsa ya ɓaci kuma akwai kafara na azumi a kansu shi ma wanda ya fitar da mani da gangan da watan rana a da watan a watan azumi da rana to azuminsa ya ɓaci kuma akwai kafara a kansu to alhamdulillah Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu dace Allah ya karbi ibadun Allah ya karbi azumin mu Allah ya karbi sallolin mu Allah ya karbi duk wani aiki da muke yi na alheri a wannan watan da sauran watannin gabaki daya Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta wa iyayenmu Allah ya gafarta wa malamanmu Allah ya gafarta wa ɗan uwanmu musulmai wanda suka riga mu gidan gaskiya maza da mata Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu duk wani kurakure da muka yi a da da ganganci da muka yi a da da kuma wanda za mu yi a nan gaba duk Allah ya gafarta mana duk wani abin da muka yi bisa kuskure a da da wanda muka yi a yanzu da wanda kuma na mu yi nan gaba Allah ya gafarta mana shi albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyukan mu na alheri wa'anda suka gajiya Allah ya cika mana su wa'anda kuma suka cika Allah ya karba mana su albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bukatun mu gaba daya na alheri Allah ya biya mana su Allah mu ubangiji mun baka amanar imanin mu mun baka amanar addinin mu mun baka amanar imanin mu mun baka amanar rayukan mu mun baka amanar gidajen mu mun baka amanar garukan mu mun baka amanan kasanmu Allah ka kare mana shi da abin da ka kare Qur'aninka da abin da ka kare bayanka na gari albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata fitina wacce take sauka daga sama ko wacce take fita daga ƙasa ko wacce take zuwa daga yamma ko kudu ko arewa ko wacce take sauka da daddare ko da safe ko da rana ko da yamma Allah ka shiga tsakaninmu da ita Allah ka kare mu da ita yan uwanmu da suke neman ilimi Allah ka ba mu ilimi gaba ɗaya mai amfani wanda za mu amfana da shi waɗanda suke neman kuɗi suke neman halal din su Allah ka buɗe musu hanyoyi na arziki manoman mu Allah ka sa albarka cikin noman su masu kiwon mu ka sa albarka cikin kiwon su masu sudun mu Allah ka sa albarka cikin sudun su masu dukkan sana'o'i kowane iri ne Allah ka sa albarka a cikin sana'o'insu albarkar manzan duk yan uwanmu da Allah da ka jarrabe su da wani sako kowane irin sako ne Allah ka gyara halayen Allah ka raba su da wannan sako Allah ka shiga tsakanin su da wannan sako Allah ka dawo da su ta farki na gari yan uwanmu musulmai da suke kashe yan uwansu musulmai a ko'ina Allah ka gyara tsakaninsu Allah ka gyara tsakaninmu Allah ka dawo da mu kan hanya albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan fitine fitine da ya damu Najeriya kowanne iri ne Allah ka san shi ka san dalilin sa ka san sababin sa kuma ka san maganin sa Allah kai mana maganin sa alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwa kamar yadda muka faɗa kwanakin baya muna so kuma a yi wa Najeriya kowace jiha a yi mata jauhara ta kamar miliyan goma sha biyu bayan wa'ancan kuma a kara da jauhara miliyan goma sha biyu cikin wannan wata da niyan allah ya ba najeriya jamar lafiya ya ba ta karin arziki da karin wadata duk wani shari allah ya kore mata jauhara ta kamar miliyan goma sha biyu albarkar manzo allah sallallahu alaihi wasallam